الذين كفروا لأخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسائر وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وعلى الحق على كتابك وأعوذ بك من الشر وأعوذ بك من الأرض وأعوذ بك من المسألة من شعبه إنما الله أعلم به وإنما يكون به ماما ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى أن يشركها فله بالشعار هجرته إلى ما عاد إليه اللهم اجعل منك بصري وبصيرا عند شعبه وكل إلى الصلاة الله وعلى آله وسلم أمينا لا يعقل ومات الشاهد سيدنا محمد الفاتح لما أردت وكان لما وكذلك الحق بالحق والعاد إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه والبلاد الذين ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زيارة مكان شيرا صلى الله عليه وسلم shi da wanda Allah ke gaba illa don kuma idan ba ku karɓi taimake shi ba فقد نصره الله ألا يأتي بالجيش تنشني إذا أخرجه الذين كفروا لوكا إلا وين تكافر شيء وألا كيف تشد شيء لك مكة suka fi kasar da shi zuwa gida yayin da suka tafi kashe shi ko tsare shi ko kuma koransa a shawarar da suke a ranar lalwa. Saniyar Tsayu yana ɗaya mutum biyu ko kuma na biyun mutum biyu isu ma bilbayar yayin da suka kasance a cikin kogo جبل قوم ولكن جبل جبل نور إذ يقول لصاحبه يا إن شفنا ما بوجودنا شيدا أو شفنا أبوكيسا أبي بكر وأتو الهاني يا كفاف ومشركين هل ينا توا دا إيه سيدوبا كركشن كفاف وانسا لا يا جمو أي أي النبي تجي أمسا لا تهزر كركي بكيسي إن الله معنا am inna allaha ma'ana inna allaha ma'ana Allah yana tare da yana tare da mu fa anzalallahu sakinatahu Allah sai ya saukar da kusuwar sa alaihi akan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ayyadahu ya kuma karfafe shi ya karfafa annabi sallallahu alaihi wasallam bi jirudi da rijina lam taraha wanda ku ba ku ganta ba a cikin a cikin kogodo a nan ne malamai suka tabbatar da cewa idan mutum duk mutumin da ya yi muku cewa sayyidina abubakar ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bane ya rinda domin ya ya ya ya ya kanya da ayar alqur'ani da alqur'ani sai yace yaqulu lillahi na saboda haka sayyidina abubakar kuwar da kuwar da kuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam imani da ita ma da imani sannan malamai suka ce ma'arifai suke cewa nan da yake gane bambancin Allah a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabawa sauransu da kuma musamman annabi Musa alaihi salam can shi annabi Musa lokacin da irin wannan bukatar magana komawa da Allah ya zo masa cewa ake cewa inna mati rabbi sai hadini tare da ni wato akwai ubangiji na da sanar shi ya gabatar da kansa sannan ubangijinsa wato ya ga kansa sannan ubangiji inda ma iya rabbi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ma'ana hakika Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da mu saboda haka ana akwai bambanci na'am wajen madiyar wato madiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda alifai akwai daga cikin bayin Allah wanda yake shuhudin Allah tabaraka wa ta'ala ba da kulli shay wa wanda yake shuhudin Allah tabaraka wa ta'ala qabla kulli shay wanda ko da shuhudin Allah tabaraka wa ta'ala ba da kulli shay قبل كل شيء وعند كل شيء وبعد كل شيء وزارة صلى الله عليه وسلم شبايا جنوب قوة وجيز إن الله معنا فأنزل الله في الله سنة للتوسع عليه أكلت وأيده لكن وكيش بالجنود تجدنا ولا يقولن تروها وأن قوة كنت معنا فجعل الله سبحانه وتعالى يسمي كلمة الذين كفروا السفلى kalma da ƙarfin wayan da suka kamuce wa Allah tabaraka wa ta'ala ita ce makaskanciya a bayan jaye wa kalimatu wahi kalmar Allah ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah iya kuliya ita ce madaukakiya na wallahu azizun hakim Allah mabuwaye ne a cikin mulkinsa gwani ne a cikin aikinsa na
ينفروا خفافا وثقالا وجاهدوا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وجاهدوا قوم جهاد بأموالكم لتوفيوكم وأنفسكم بكاونا في سبيل الله لن توصل كلمة الله تبارك وتعالى فنعم ينفروا كفافا وثقالا انفروا وبدوا تتوجه ياكي كفافا كنا ما تفوقين لوي وثقالا كنا ما masu nauyi mana kuna masu nishadi ko kuna marasa nishadi kuna da ƙarfi ko kuna da rauni kuna da wadata ko kuna cikin talauci in fi rufi faman wasu kana wajahidu ku jihadi bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da kawunan ku fi sabilillah dan ɗaukar kalmar Allah tabaraka wa ta'ala zalikum khairul lakum wannan shi ne yake alheri gare ku in kuntum ta'lamun in kun san kun san haka shi ne alheri gare ku na
لو كان أمرا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون لله لو استطعنا لخرجنا معكم لخرجنا معكم يسلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون na'am law kana da kace abin da kake kiran su zuwa gare shi a raban wato karkace ne na duniya kariban wanda yake a kusa mai kusancin samu wa safaran kafidan ko kuma tafiya ne makaiciya ba nisa bai kai ka buka ba nan da bakuka domin da sun ji ka dan neman ganima walakin magoyin alayhi shukatu sai dai wahala da nisan tafiyar yayi nisa a gare su nam wato ya halittu da billa da sannu za su dinga rantsa maka da Allah idan kun dawo ya zuwa gare su sun ga ya ya Allah wallahi da wuce rana da muna da ikon billa da karanta wa abu wallahi da mun fita tare da ku wallahi ba za mu iya bari yulikuna anfusahum suna halakar da kawunan su da rantsewa da ƙarya wallahu ya alamu Allah kuma ya san inna hum lakazibun su wallahi mukayyata ne a cikin wannan magana da suke mana na أَفَاللَّهُ أَنْتَ لِمَا أَمِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَرْضَمَ الْكَاذِبِينَ afa Allahu anka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rangwame a gare ka wannan kalma da Allah tabaraka wa ta'ala ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba tana nufin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wani abu wanda ya yi kama da laifi bane aka yi masa abuwa ba ba wannan ba ba haka ne Allah ta ba ba wannan kalman ba ita ce wannan aya take nufi ba kamar dai Allah ta kafa ne ta girmamawa kamar yanzu wani kai ma da kanka wani lokaci za ka haɗu da wannan kake girmamawa ka ce maka gafar kamalan ko ko gafar kamalan ko afaka Allah ko ran kai dade wannan kalmomin shine ma'ana shine wannan kiriya muka da ga mu shine ma'ana kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ga ya masa afallahu anka ma'ana kamar a ce masa ba ka da laifi lima zinka lahu ko kuma ba laifi kai ba dan me kai musu izini ai ma'ana lima zinka lahu nan da dan me kai musu izini da ka bar su mana ba kai musu izinin ba da ka gane munafurcin su karara neman izinin kawai gwargo ne na rufe munafurci afa Allah Allah ya baka abuwa yi ba da lahum dan mi kai musu izini shi ne Allah ya gabatar da abuwa da nuna Allah sallallahu alaihi wa sallam a shehu shadidul khawf min Allah ta'ala mai tsananin tsoron Allah ne wa shadidul kashfi da tsananin razani da tsoro لو سبق لما أذنت لهم ده الله أنت لما أذنت لهم أفى الله عنك ودا سوشي المزار الله صلى الله عليه وسلم da ta tsage saboda tsarnin tsoron kalmar da ta fito daga wajen Allah da baraka wa ta'ala ta cewa dan me kai kaza amma da aka gabatar da wannan kalma ta afallahu anka sai ya gane cewa shi ma'azuni ne mai cikakken izini ne a cikin halarar Allah da baraka wa ta'ala duk inda ya yi haka Allah ya so domin shi Allah ya riga ya tsara shi ne yadda Allah yake so saboda haka ba zai yi wani abu wanda ba Allah yake nufi ba madalla afallahu lika bima azdarau hatta ta bayyana laka hatta mari da bayyana gare ka Allah hatta ta bayyana laka da sadaku har wanda suka yi gaskiya a cikin neman kudurin ya bayyana a gare ka cewa lallai suwa da sun tattace neman izini wa ta'aramar kafiri da kuma gane maƙaryata na
لا يستعجلك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين الذين آمنوا بالله وذلك إيمان إذا الله تبارك وتعالى واليوم الآخر دلالا كالشيء نعم نعم لا الذين الذين الذين يؤمنون بالله وذلك إيمان إذا الله تبارك وتعالى واليوم الآخر دلالا كالشيء لا يسألك برا سبا نيما إذنك أتين كما zauna a gida ka tafi yaƙi ba ba taɓa neman izinin ka cewa an yi jahidu bi amwalihim kai musu izinin kada su tsoron su su su nemi izini saboda kar su yaƙi da zuwa su zauna a gida su nemi izinin ka dan kar su yaƙi bi amwalihim da dukiyoyin su wa anfusihim da kawo da zuwa su ba za su nemi izini ba wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne da masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala إنما يستعذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ربهم يترددون
نعم إنما يستعذنك الذين لا يؤمنون بالله wanda ba su imani da Allah tabaraka wa ta'ala alladin la yu'minu wanda ba su ba sa imani da Allah da kirki na'am alladin la yu'minu billahi wanda ba sa imani da Allah tabaraka wa ta'ala da Allah da inna ma yas'aluka kadai dai suna neman izinin ka a cikin zama a gida allazina la yu'minuna billahi wanda ba sa imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wal wasabat qulubu suka tasu kuma kai ko kwanto a cikin addini ahum fi rajihim yataraddadu su suna masu kaiwa da kawowa ne a cikin timuwansu da kwanto na masu kwanto na ولو أرادوا الخروج لأعدوا له مدة ولكن ولكن كره الله بآثهم فثبتهم وقيل قولوا وقيل قولوا مع القائلين ولو أرادوا الخروج da sun nufi alkuru da fita ba aka tare da kai la addu da hukunta da da da sun niyyar fita tare da kai zuwa yaki wallahi la addu da hukunta da sun kana da maka da sun yi maka tanadi kyakkyawan tanadi na guduri da kuma adar yaki walakin sai dai Allah gani Allah ya Allah ya kiza bulan mana Allah bai bai bai nufi idan su ya ce idan su saboda munafikai munafikai ne idan an zuwa ya ce ba zai zama alheri ba fasan falahu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kasalantar da su wa qilan qudu aka gaya musu su zauna ma alqaidina tare da zaunannu su ne marasa lafiya da mata da yara na
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولننظروا ولننظروا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين
lau karatu fiku da sun fita a cikinku ma za dukum illa kamala ba za su kara muku komai ba a wannan a wajen wannan yaƙi ce sai dai barna da kuma tabar da mu'minai wala awru kilalaku da kuma sun yi gaggawa wato a tsakanin sun wato a tsakanin sun shiga tsakanin da annamimanci yabuna kumul fitnata kuma suna nema suna nemo muku fitina su jefa gaba a tsakanin ku wa fikum kuma alhali a cikin ku akwai masu tsoron launin imani amma aure lahum masu ji a gare ku saboda haka wallahu alimun Allah mabani ne bil zalimin da azzalimai sune ba masu sune munafikai cewa Allah kara musu zaki ka fallu bawun zinkirin su game da fita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maslahatu lil muslimin da maslaha ne ga musulmi law hadaru da sun halarci yaƙin tare da manzo Allah da takasabu da sun yi kasala wa da auhum ila al-kasadi da sun kira sauran musulmin ma wanda ba munafikan ba ya zuwa kasala da sun bata wa mu'minai tsarin wa da arkanu bainahum adawata da sun shigar da gaba tsakanin su wato da annabiwanci shi wace tilka adatul munafiqina wannan shine al'ada na munafikai annabimanci kuma yana daga cikin gaba'ira saboda haka wajibi ne akan wanda annabin ya zo masa ya kore shi to wajibin alamar asawun nan mamu wajibi ne a bisa wanda duk annabin ya zo masa sai hada shi da lafa an ya gaba da hu ya kore shi wa ya kutuba hu ya kare ya kare ya kare shi ja'a rasulun ila al-hasan al-basri wato wani mutum ya zo wajen sayyidina hasan al-basri dan rahu sai ya ce masa فلان قال فيك كذا وكذا وانا فاهم يا من يا يا يا ابو كذا يا يا ابو كذا يا دوكو من من يا يا ابو يا وعد اشياء يا رجع ابوبوا ابي هذا مولانا قال لو جيت مك متى يوشي فلا فقال لو جيت مك سيا sai masa cewa wa ayyukum qala fi ayi mali ayna ba wannan magana sai masa a gidansa qala kunta fi dari jiyan kana gidansa ne ce ma na kasance eh lallai ina gidansa jiya to wani ba dan ne ka je gidansa har ka ji zaki na da zai sai ta wallahi da ali ila walima ya kira ne zuwa walima ne kana sai ce kam akan da inda mu da wani da ami nauki nawa ka samu a gidansa na abinci kace sai ce maka ba shi kaza na shi kaza na shi kaza na shi kaza kamar ce masa ya ce ya ci kafa da nama da salat da mai da farfesu daga baya kuma an kawo lemu da ayaba ya sha ya sha ruwa da sanyi bayan da kuma aka zo aka kawo kankana da su ayaba ba da bango ya sha yace masa launin abinci tabbas yace yace kan da cikinka ya yalwaci launin abinci launi launi har launi tara amma kuma wato tabbas abinci na tara kuma shi ne maganar da ya gaya musu dangane da shi yake har launi tara amma duk ka ɓoye guda takwas ɗin nan ka ɗauke cikin da yake ɗauke su ya ɓoye su amma cikin da ya kaya ka ɓoye guda ɗaya shine zagi nan yace masa gaskiya magana izhab anni izhab anni tafi gabar ma da gabar mun gidana aha afadda alayya da baka kai ka bata mun kanka ka nuna mun kai dai mutumin banza ne mai hada ni da masoyana ne li annaka li anni la askurika ba da har abada ba kare da kai ba duk za ka yi ba da mutane na wa afadda ala wa afadda alayya sadiqi kuma yanzu ka bata mun abokina ka gaya mini ya zage ni ya yi min kaza ya min kaza to kaga ni dai ko da ban yadda ba dai zan dinga ganin da wani baki baki saboda haka yanzu kayan mu asarar biyu kayan mu asarar kanka kayan mu asarar mutune na saboda haka ka rabu da ni kawai yace haba huwa allazi yastahiqu lamma mu an yu'amala bi wala shi ne dace ai mu'amala da annabi ne da shi kawai na'am
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك النور وقلبوا لك النور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون
rana cikin Allah kara maka da babu abin da bai ya zo a duniya irin da zuwa da sarkin mulki babu abin da baya zo babu azaba a wajen da kamar ya ji ka zo maka da sarkin wani kana ba da shi a'udhu billahi hatta ja al-haqq har ya zuwa ya ha laqad daga dukkan dawlin sunna hakika sun ne fitina min kamlu gabanin gabanin gabanin zuwan ka Madina wa qallabu laka umura sun ci ciyar maka da al'amura hatta ja al-haqu har gaskiya yazo wa zahar amru amrullah al'amari Allah kuma ya bayyana wa mukalihuna al-hali ba ka so shine nafaran addinin musulunci na'am
ومنهم من يقول يلي ولا تفتني ألا في الفتنة فقروا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين Qur'ana Allah ya kara maka yarda mun zauna da wani mutum da manya manyan mazaje ya je ya zauna a Madina wata guda wata gudan nan lokacin da ake maganar kalifanci shakki ta arabu Allah ya kara maka yarda Allah ya fi kansa wata guda ya ji yammacin duniya zai kawo yammacin gidan shakki su zauna su yi kuma zai kawo masa irin maganganu sai da ya dauka guda bai taba fashi ba bai taba canjawa ba amma wannan mutumin da muna yin magana da shi ita duk mamaki a wata guda din nan ya yi magana da mazaje da yawa a cikin al'amuran da yake ji ya ji yabo ya ji suka ya ji ɓaci ya ji komai amma abin mamaki a wata guda ɗin nan bai kama maulana ta da wata kalma mummuna guda ɗaya wanda za ta tafi mutuncin wani ko mukamin wani ba yace bai taɓa yin mamaki ne wanda yace wata guda yace malam na su wata guda ina zuwa gidan kunnan ko kullum sai ka ya bani dama mun zauna mun yi hira mun ci abinci wata guda kuma na ɗauko wasu suka na ciki da na wajen da amma duk da na yi na iya ƙoƙari na ban samu kalma ɗaya wanda zai ce wannan kalma ne ya dangana ta ga wani mutum ba mummuna ba alhamdulillah ala zalika na wa minhum من يقول ذلك wa minhum man yaqulu zalli akwai daga cikin mutane wanda ke sa kai mini izini a cikin zama a gida ba tare da na fita madina ba wala tabtinni dan karka fitine ni ma'ana ana kiran wannan mutumin ana kiran sa jibril qaisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace masa halaka fi jalali bani al-asfari fi jihad nasara shin yanzu ce maka yace kana da sha'awa a cikin sa'iya a cikin gwarade karfafan wato da bani al-asfar turawa za mu je jihadin domin idza jahad idza jahad nasara idan mun mun je mun yaƙi nasara muka muka ribato sai ba za a shi ba za a ya zama da mutum muka samu galima daga ƴaƴayensu za mu baka wani abu daga cikin ƴaƴayensu za mu kuma kyakkyawar mata mu baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutum ya ga manzo ya Rasulullah ya ma ya Rasulullah inni mujramun bin nisa wallahi kai hakuri ga wannan mura mutum ne ba abin da ka san ni mutum ne mai mai wanda aka aka aka aka wanda wanda aka jarabe shi da san mata sosai ina jin tsoro idan na ga ƴaƴan turawa kan da ƙara hakuri kan da kasa hakuri kuma fitina saboda haka kai mun izini zauna ba sai na je ba النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول تزلي ولا تبتني كي من تزني كذا كتبتني وتجاكي كذا كتبتني وقال ألا في الفتنة تقلوا يقول الله ألا واتو كشورا لا مبلد كتي واتو في الفتنة تقلوا ثم فالا أتكين فتنة زمانتو da kimdin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen jihadi shi zai ba su a cikin fitina wa inna jahannama hakika wutar jahannama da musibatu mai kewayewa ne bi kafirina da kafirai ba su da mamauta ga barin janna إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد خفنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون إن تصبك حسنة idan kyakkyawa ta same ka nasara da ganima ta suhu sai ka makanta musu rai wa yasu kunta musibatu idan ko musiba ta same ka ya kulu za su yi kar akalla am abrana mun rike al'amarin mu kai lalle mun yi rabo wato ba dan ba mun jajirce ba da an tafi da mu da su za a kuma sai zuwa da yaki shine wannan kunta musibatu ya kulu kana kalla abrana mai kafu wa in kaha wata wata wannan ko su bada baya wa farhun suna masu farin ciki daga abin da ya same ka na hasima ko kuma samun wurin da sana kun قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل
kun ka gaya musu nan yusibana ba abin da zai taɓa samu illa ma kataba Allahu lana sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta shi a gare mu zai same mu Allah huwa maulana shine majikin mu majikin lamarin mu wa ala Allah wa ala Allah falyatawakkal mu'minun mu'minai su dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala na
قل هل تربصون بنا إلا الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم
Kun ka gaya muku hatta rabbasu da bila shin kuna jiran wani abu ne tare da mu wani abu ya abu mu da ai ba abin da kuke jiran mu da shi illa idan suna yi sai ɗayan kyawawa guda biyu nasara ko shahada amma mu wani hannu tarabbasu dukun mu muna muku shauraran an yi siba kuma Allahu an yi siba kuma Allahu an shi ba kuma ba mu muna muna tara Allah shi mun an shi kuma Allah ya ya ya same ku bi azabin da azaba bin idi daga wajen sa azaba daga sama Allah je ba mu azaba tsawa ta halakar da ku aw bi aidina ko kuma azaba daga wajen mu Allah ya ba mu iko ya mana kiji a cikin kantan ku mu ɗanɗana muku kula fatarabbasu ku saurari wannan abin da muke sauraro inna ma'akum mutarabbisun mu muna nan ba sauraro ne tare da kula ba
ولن تقوا ضوءا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين
na ce ba shi ne a tafiya ka kaga ina su ne zuwa da su da muke dan da muka karanta kullu yusibuna kullu yusibuna shine yake cewa Allah wa ta'ala da Ali sallallahu alaihi wa sallam a ya zo daga cikin da Allah ya kara maka yarda Allah ya gina dukkan su Allah wa ta'ala sabu ayat ayoyi guda bakwai daga cikin alqur'ani man araha wanda ya karanta ta aw amalaha ma'ahu ko ya layar da ya rike ta to lawan tabaqat as-sama'u 'ala al-ardi da saba za ta faɗo a kan ƙasa da ja'alallahu lahu da Allah ya sanya maka farajan wato shuri wa makarajan da mafita daga al'amarin fa zakara sai an bari wannan aya na farko kullum shi bana illa ma kana Allah da mu bore na wannan barka kullum mun dai kenan da kuma ayar nan ta cikin suratul aha yunus in yuzika Allah bizuru har zuwa kace da kuma min da mata bilamti da kuma inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbukum aha to wa ayyumin da mata da ta amma insha Allah ya Allah wa rabbuka wa iyyakum wa huwa samiul alim da kuma ma sai Allah wa billahi wa rahmatu wa lamuka laha wa quman wa ma wa ma salamu lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim da kuma wal insa al-qawaisa kahum wa kana tawaddu Allah fi kulli zumuri da kuma in har yanzu yanzu Allah ya Allah ya Allah ya tawakkal da wakilun wannan aya wannan wani ba Allah shi kuma ya wace yana cewa alayka bi quwwatin wa ma inni fi aha inni fi hudin wa ka ayyin ma yusaf wa la in mukmala wa la in mukammila haka wannan ayoyi da yake karanta wani ma sai mutum zai ya karanta ko zai tafiya yakan dawo lafiya da zai zama ce zama tafiyar da zai zai karanta zai tafiya shekara ya shekara ɗari biyar a inda ya tafi to Allah da ya kiyaye sai ya dawo inda ya karanta wannan abu har ma da tsarin majalisar da shi za ka rubuta Tulusiku, kun ka gaya musu an fiku ku sayar da dukiyanku a cikin Allah tabaraka wa ta'ala dan arzu wato a bisa girma da arziki a wakar hakko kuma dole. Nan yi taɓaɓɓara minku Allah ba zai taɓa karɓa a wajen ku ba abin da kuka ciyar. innakum kuntum qauman fasiqin domin ku kun kasance mutane ne na fasikaina
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا ولا ينفقون إلا وهم كارهون
وما منعهم babu abin da ya hana su an tubbana minhum nafsatu a jikar ɗan ciyarwar illa annahum kafaru billahi dan su sun kafirce da Allah tabaraka wa ta'ala sun rasa sharadin karɓar ibada ai karɓar ciyarwa da mutum karɓa shi ne wato imani da Allah tabaraka wa ta'ala wanda bai imani ba ko aikin da kuwa kamar yadda Allah ya faɗa ne wa qadimna ila ma amilu min amali fa ja'alnahu haba'an mansura حين ترسل كام سوى الله وبرسوله لمن زعم صلى الله عليه وسلم ولا يكون الصلاة مطلوبة فهو صلى إلا وهم كسالى سيسرى معصوم كسالى سيدا كم أدولي وتصبر الصورة كان أزودان لو كنت نكاثرين كان يكيف ولا ينفقون ما تعطيه ذلك يرسم على الله إلا هم كارهون سيأدولنا
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق وتزهق أنفسهم وهم كافرون
wala tuzi muka amwalu kada dukiyoyinsu su gamsu wato su birge ka wala auladun ko kuma ƴaƴayensu innama yuridu Allah kada Allah yana nufi ne da yu'azzibahum biha sai ya musu azaba da ita fil hayati dunya a rayuwar duniya wa tazhaqa anfusuhum rayukan su kuma ta fita wa hum karihuna suna wato suna wato kafiru suna kafirai da Allah tabaraka wa ta'ala nan ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون cewa Allah kara masa da ta bayyana ta hafi ayat wannan aya su bai ta bayyana mana cewa wannan ayoyi su bayyana mana anna kasratul abwal wal awlad yawan yaka da yawan dukiya azabul dunya azaba ne a duniya wa azabul fil akhirah da azaba a lahira wa bayanin zalika bayanin wannan ko an ke sana wato mutum mu na kullu mali abun wato abun tunawa ne da tsananin son dukiya da annahu yara annal mala yana ganin dukiya yubi kudur yubi kudrata ala kisabil kamal dukiya tana bada wani ikon kurkunto wani cika na daraja na kamala to fa idza jadda kisabi da mutiya da ya ci neman dukiya to yalqa azaban shadidan sai game da azaba mai yawa kamar ayyatul mala kafin ya samu dukiya wa hada azabu kowa da ya san wannan azaba ne wanda kuma sai ka tambayi masu neman kuɗi za su gaya maka dare suna kan hanya rana suna kan hanya suna sana'a iri iri ba girma ba a ciki ba ba nutsuwa dai ko kowa yan da masu neman kuɗi da su kowa sani irin wahalar suke sha wahalar azabu wai za wai za wajen mala idan ya samu dukiyar kuma bi kasratin bi kasratin hirsi hirsi saboda tsananin kwaɗayinsa a lahin su yi a bisa ta kiyaye dukiyar da tara dukiyar da ƙaruwar dukiyar ba zai samu nutsuwa ba kullum wato ta inda dukiyar za ta ƙaru ta inda dukiyar za ta kiyayu ta inda za a tare nan a tare nan a tare nan ya ce wa haza wato shi ma azaba da yasta bil jami'a ma inda wurin abai sai ya game dukkan ya sai ya nutsa duk abin da ke tare da shi na gaɓoɓi saboda ka fa'ilahu iya idanun da ba ta kallon komai illa ila duniya sai zuwa wa ulani idanun da guda biyu la ta ma'ani ba ta jin komai illa ila duniya sai sai illa ni duniya sai duniya haka nan hanyar da la ta kallamu ba ya magana illa ni duniya haka nan kamamuwarsa ba ta tafiya sai zuwa inda duniya take hannunsa ma da zuciyarsa duk gaba da sun dinne a cikin san zuciya in tunani da tunani da tafi yake in hannun ne zai motsa miƙawa ke na sayarwa na min kuɗi ya sayar ko min karɓa kuɗi ya ya ya ya ya sayar ya karɓa kuɗi ko ya je zai so ya kawo hankali yana wajen zuciya hannu yana wajen zuciya kafa tana wajen zuciya komai yana wajen zuciya. saboda haka wani dani ka zalika saboda haka wani kalbu mustagraqun fi hubil mali to fa idza waqa fi ayi musiba idza waqa idan wannan ya abku fi ayi musibatin a cikin kowane irin wata kana alamar fi fi kalbihi wa azaban saboda haka kowane irin asara ko ta kwabo ne ta kan taba zuciyar wato zuciyar da ne za ta fara da kuwa da wani abu zai fara da zuciyarsa sannan wa idza jama'al mala idan ya tara dukiya a saka su har sai yawa la yakunu min ahadi amrayni ba ya rabuwa daga ɗayan biyu imma an ya zahaba malu anhu ko in dun ko imma dukiyar da tafi kamar shi ya alifu malu wa yabqa huwa dukiyar ta kare shi ya wanzu ko huwa fi azabu yana cikin azaba mai tsanani a daga goyo kudi irin na wani da suka gane da tafiya da gina ke tafiya saboda haka alfaqar ba da gina babu tsanan talauci mai tsanani kamar wada talauci baya wada aure babu ko kuma shi ya tafi lahira ko wa ya tarar ba ya bar dukiyar to idza huwa idza zahaba huwa idan shi ya tafi ruwan da ya zaba duniya lokacin da zai tafi karfi ma inda wuce sun zai tunanin abin da yake wajen da dukiya wa huwa la yuhul mala من المال بايع كوكوا لا يحب بايع كوكوا من الدنيا ويعلم أنه يخالف ما بقوه الآن zai kuma ka kankace yanzu kuma fa ga su ba abin da ke son zuciya ga mutuwa ga kuma da kowa ba za a yi sosai saboda haka zai tafi da ya bar duniya yana cikin bakin ciki da kunci da azaba mai tsanani abin da aka tara zuciya ba a bashi an yi wahalar banza wai za a tar akirata idan ya tafi lahira kuma ga yadda zuciya za ta zama fa halalu ha hisabu halal din da za a yi ta lissafi tun daga kwabo ɗari har ya zuwa ƙarshe wa haramu haram din da kuma isa azaba to fa bi haza ta bayyana nan ne na mace ta bayyana Allah ta sarrafa mali yawan dukiya azabun fil dunya azaba ne a duniya wa azabun fil akhirati azaba ne kuma a lahira yace marar Sulaiman Dawud alayhi salam annabi Sulaiman Dawud ya kule ala rasul a bisa wani mutum wa huwa yarkabu fiha Sulaiman yana kan iska tsuntsu yana yi masa yana yi masa inuwa wayan shi haura mutum wani kuka da suna tafiya daura da shi da dabbobi da dabbobi na gida da na daji gaba daya qala rajul sai mutum ya ce masa qala ma akara ma alaka ما ما ما أكثر ما أعطى الله لابن سليمان لابن داود سليمان الله يا الله الله يبا الله الله يبا داود الدنيا يبا كما ده كما قال سليمان سي سليمان يجي هنا كما سي سي مثلا نصيحة واحدة خير مما أوتي ابن داود يجي والله سبحان الله كتب كافي أجل أكبر ابن داود baka sani ba ne domin ko subhanallahi tamarrul mizan walhamdulillahi tamarrul mizan aw tamna ali ba mai samawati wal ardi tam na so da ka babu abin da ke da dadi a duniya kan yin zuwa a cikin duniya za ka ci asirin asirin kai su kira asirin asirin ka dauki da wani ka ta kanka da iyalanka asirin asirin ya fi in dai kai za ka ba ka aiko ya ko ko ne kuwa ya fi na wa ya'lamuna billahi kuma da kai suna rantsewa da Allah tabaraka wa ta'ala innahum laminkum cewa su wai wallahi suna suna ka suna cikin ku mu'minai wato suna daga cikin ku wa ma hum minkum su kuwa ba su daga cikin ku walakin lahum qaumun yafrun mutane ne qaumun yafruna wato mutane ne matsorata kawai suna jin tsoron suna jin tsoron kafirai kan su barku sai kuma din da ya zama lamu guda da lamu su kula kan su kan kan su zauna tare da kan su bar kafirai da din da ya zama da kafirai ko su da mu da zuwa da sai suka zama in suna wajen suna tare da ku in suna da suna kan to da kullum mu na su ya riga su ya da yake karewa sai a yi banda shi na
لو يجدون ملجانا مقاراتنا متقلا لولوا إليه لولوا إليه وهم يجمعون لو يجدون ملجانا da za su samu mafaka ya zuwa gare su au magarati ko kuma wani kogo wato in zai iya shiga ƙarƙashin ƙasa aw markana ko wani wani mashiga wanda za su shiga lawa law ilaihim da sun karkata da sun ba da baya ya zuwa wannan mafakar ta su wahum yasmahun suna masu gaggawa ko kuma suna masu wato tagewa a wajen bin ku ya kina ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أُوتُوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون
ومنهم wannan aya ta tsare a cikin manyan suka wanda yake aibata kake maka zinte sadaka a cikin sadakoki wannan aya ta tsare a cikin ɗayan munafikai ana kiransa abu jawad abu jawad wannan mutumin ko kuma an ce ta kokare a cikin wato zulkuwa ya tara wato zulkuwa ya tara lokacin da ya san sallallahu alaihi wa sallama yana raba sadaka sai dai kun duru ila sahib ku ga duk min nan yana ba da sadaka ga maya ga ga masu ciwon wato masu ciwon tumaki wayar abu annahu ya adilu yana zaton wani yana adalci النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وإذا كنت إلا ما عدل فما جاء إن بني عدل فما إذا عدل كاتا في كاتا في وذا الله صلى الله عليه وسلم يجود يجود في وقت اللي بدو أن مغلا وذا الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر yace ban ni kariya kuma ma abin da wani tsawon gaban ne na miji kansa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kabar shi fadan ma wata yayin da yayin da ya bada baya kada sai manzo Allah ya furu min juziki hada daga tsadan wannan wannan mutum tsawon wanda ne za su fito ya haka nuna salatukum inda salawatukum suna walakanta sallolinku dangane da sallolinku in sun zo sallah ka ce mala'iku da suke sallah وقيامكم لأجلكم إلا قيامهم وقراءتكم لقراءة القرآن كل قراءتهم أما وهم مرقوا من الدين sun fita daga addini ban sani ba murumar sahami min raniya irin fitan shidiya daga cikin tsikiya lau adrasu da ma da ba rike su la qadatu sharra qatlatin wato wato da ma kace su mafi sharrin kacewa domin a cikin yakan da akwai adalci wannan aya wannan wannan kafa huwa jaddun najasiyin haulai sai ibrahim wacce ne kakan wato mutanen najirin nan waɗannan mana su ne shi ne kakan su Muhammad ibn Abdul Wahhab kuma da karkashin su ne kakan wahabiya duniya saboda haka in ka ji yanzu addini yana motsi a duniya ana ladabi ana rashin ladabi a manzon Allah ana zagin waliye ana yi wa Allah mahalli ana yin mummunan ladabi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana gwada shi da mutane ana cewa ba za a yi tawassuli da shi ba ana cewa ba za a nemi neman ba za a nemi taimakonsa ba ana cewa ba za a nemi albarkarsa ba duk wannan idan ya faru suna faruwa ne suna fitowa ne daga bakunan jikokin wannan mutumin zulkuwai shirafi wanda ya ce wa manzo Allah idan bai da ya ce manzo Allah wannan rabo da aka yi bai adalci ba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma da wannan aya wa minhum man yalbisuka a cikin su akwai wanda ke aibata ka a cikin sadaka wato shi yake yi maka zinte yake yin magana da bayan ido ko wannan ai cikin magana ba ido a fito da littafi alqur'ani da sunnar manzo Allah a ce kare annabi ake amma a cikin magana a ce a faɗi cewa rashin ladabi a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne addini ko mutum ya fito ya zauna a masallaci ya rike littafin annabi sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani wanda yake cewa wa ma kunna mu'azzibina kana qad rasula wa ta'ala Allah da ba shi da ya ga wannan kalluba ka tsadi ji inna Allah da Adam wa wa Ibrahim wa Ala nan wa Nuh wa wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim ala alamin dole ta ba Allah wa Allah da ba shi da ya ce duba to ya zabi annabi Adamu da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da zuriyar annabi Ibrahim gaba daya a bisa talikai gaba ɗaya wani mutum ya fito ya faɗi mummunan kalma ya ce iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sama musu wani muhallin da da iyayensa ko kashe iyayen suka yi ba zai shafe su wannan wajen ba ko ba haka ba sannan ya dawo ya dinga iya kokarinsa ya dinga auna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa saboda rashin ladabi da rashin da rashin da rashin girmamawa to Allah tabaraka wa ta'ala idan mun kula shedan shedan fa ya ki girmama wanda bai kai annabi sallallahu alaihi wa sallam bane a wajen Allah Allah ya rance shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka shedan ya zama malamin mala'iku shekara dubu arba'in irin da lahira irin da wajen Allah ya zo kuma babu wani mahallin a bayan ƙasa wanda za ka iya yin ɗani ɗaya haka illa face shi da ya yi da Allah wajen aka zaune da shi a cikin aljanna amma saboda sunkuyawa ya gaida annabi adam ya girmama annabi adamu ya ce wa annabi adamu ana khairun minhu na fi wannan kalma Allah ya kore ka aljanna fa kurji min hafa illa karabi fita daga cikinka kai je babbe ne to me kake tsammani a mutumin da ya faɗi kalma ta rashin ladabi da rashin girmamawa da kuma da saukar da daraja ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dama bai shiga aljannar ba balle to kaga dai yanzu wannan mutum ya jawo zuriyar sa gaba daya ga su nan duk sun bazu a duniya gaba ɗaya babu inda ba su zuwa minin mana ya zuwa yadda suka fi sadakat a cikin su akwai wanda yake maka yake aibata ka a cikin sadakoki fa yudu min harabu in an ba su za su yarda wai lam yudu min ha idan ba a ba su komai ba kuma idahum yaskadun za ka ji suna ta fishi ka ga wannan mutanen ba haka suke yanzu ko dan siyasa ne inda in bai yi da su ko bai ba su kuɗi ba to yanzu nan za su ji ka da zai zai ji za za a ji ka kan bumbai in ka ji suna zagin gwamnati ko suna zagin dan makaranta dan takara to to bai ja su a jiki ya suna musu bane sa addinin da ya kasa kenan idan wudu min ha sai an ba su abu duniya za su yarda wai lam yudu min ha idan ba ba su ba idahum yafqadun sannan sai ka ga su suna ba su fushi idza qasama lahum nabi sallallahu alaihi wasallama in annabi ya ba su yabo qalu ta hadhihi kismatu mustaqimatu wannan yabo ce mustaqimatin madaidaiciya wai lam yudu nasiban idan bai samu da ruwa kuma ka fa kismatu rabo indahum ja'iza wato wato wato da'ira ta tafi da bibi kwanan nan akwai wata mata Aisha take ta kyautata musu sai ta zo ta zo fili airport sai ta samu rabi za a wurin suka yi mata wani suka mata mummunar mu'amala ha ai daga cikin irin wayannan malaman da suke abin da suke suke take kyautata musu nan kawai sai ya mai da dantar kamar dantar da Aisha wa'azi ya gabata ba innaha aisha innaha aisha innaha aisha alhamdulillah wai yana danganta darajar wannan matar wani dan duniya Allah kada ya san yadda take a gurin Allah tabaraka ta'ala da an wala ga ta ta yana yana hada ta innaha aisha innaha aisha abun bari a mata masallaci alhamdulillah Allah tabaraka ta'ala ya arzuta mu mutanenmu na tufaye sun huta musamman almajirai shi wasu jami an taɓa shi wasu jami matsayinsu habban annabi sallallahu alaihi wa sallam da matsayinsu na kudubai ta matsayin cikakken mumini da matsayin musulmi matafi wanda bai kai matsayin cikakke ba matsayinsa su wajen daraja saba'in ne الإيمان بضع وسبعون شعوبا أدناها لا إله إلا الله أعلاها لا إله إلا الله وأدناها عبادة الأذان الأليم to idan mutum ya zo ya zama mumini wali shi kuma tsakaninsa da wali da mumini wanda ba mumini ba maratibul insani ai ba shi da iyaka ya kai matsayin ya wuce matsayin at-taubatu ya kai matsayin ya wuce matsayin at-taubatu da istiqamatu da taqwa ya shiga dumanina ya kai kai ya je matsayin ikhlasi da dumanina har ya kai matsayin ma'rifa da mushahada muraqaba da mushahada da ma'rifa idan mutum ya kai wannan matsayi yana matsayin anta abdullah ka annaka tarahu wa in lam takun tarahu innahu yaraka shi a kowane lokaci yana tare da Allah tabaraka wa ta'ala la yaghulu anillah to mai irin wannan matsayi ne matsayinsu matsayin shehu tijjani da su a waje kamar matsayin ɗan gwace da ɗan tireda mai shayi ko mai yanka da shi ko kuma ka ce matsayin abdulsamad da wanda ya ce sallan fulawa misali kenan amma da aka tambaye shi ya to yanzu kai kuma yaya matsayin ku da matsayin sahabbai yace matsayin ku dubai irin su shehu tijani da matsayin sahabi guda daya wanda ya ga annabi sannan a cikin sahabbai shi ba malami bane bai samu dama ya samu kariyar ilimi wanda zai kira wayan mutane zuwa ga Allah ba sahabi ne kawai a cikin sahabbai ma'ana kamar ka ce sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ma ka ce wanda aka yi masa haji yayi dai ta kai masa haji ko na sada ko na tangiya ko na wani abu shi da ne ta fa amadu na ma'u ayyukan su kubai tare da irin waɗanda wannan sahabin karamin sahabi a wajen sahabbai yace kai kaman tafiyar jirgin sama ne da mai tafiya kasa kadai da kada kada fi ma da jirgin mai nake fa amaluna ma'ahum kama qala shaykhuna ibn jidi ayyukan mu tare da su kamar yadda shehu ya faɗa kadai da kada kamar tashin tsuntsun da ake cewa masa kada tare da tafiyar kiyaji ma'ana kamar tafiyar kiyaji da tafiyar jirgin sama tsakanin shehu tijan da sahabbai to yanzu wanda malamin sa shine shehu tijan yake hangen darajar sahabi irin wannan yaushe zai iya binciken wani martaba ta annabi har ya shiga ya dinga ganin kama akwai wani abu ba wanda ya rabu na na ya kake gani na sai ka ji cewa Allah ƙara masa yarda yana faɗa shi rabonsa abin da yake nema a rabo kawai tafiye tafiyen da yake yi zuwa makka da madina da waye wa fi ara sai an ra'ahu ni dai ido na ya fada akan wani a bakin wannan dutsen uskun nan annabi ya ga ido na ya sauka akan abinda idan annabi ya sauka ko ko kuma ya ga an ara manzilan nazar a nuna wajen a ce annabi ya taɓa sauka a nan ya ce ne amma har mutum ya zo yana da ma'aunin da za a yi ko a ɗauko annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga aunawa mutumin da sallallahu alaihi wasallama yana nan a duniya wata irin rayuwa ne da shi wanda laisa laha qablu wala ba'du wala amamu wala kalbu ولا قريب ولا قرب ولا بود ولا مكان ولا غير المكان yana zaune kuna hira da shi ya gaya maka yana hira da kai yana hira da mutanen aljanna ya ce na ga na leka aljanna har na zaɓi ya ta gidan da na umaru na ga matarsa da adadin da ita gaba da na tsoron shi umaru yana yana madina yana magana yana gaya maka gidan da na umaru za a aljanna har da iyalin da na umaru har amma sai ga wani kuma ba cikin ma Allah kai wani ya rusa yana sallah ya ce masa yanzu da zai fara ta dawo muku nuna dubina aljanna eh wata wani irin mutum ne yana magana yana zaune da ku ya ce an nuna mini wuta na ga kaza an nuna mini aljanna na ga kaza yana zaune ya ce kana fi man kabla ku gabanin ku kafin ku zo an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ko ya ce muku annabin Allah wane dinga ba ku labari abin da ya wuce ba labari irin na mai hikaya ba na labarin wanda da shi abu ya abu ya kuma dawo ya dinga ba ku labari kamar yadda da shi ka ba mata sallallahu alaihi wasallam zai fake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana hadisi ya ba da tsawa da babu wani abu wanda zai faru daga zaman manzo Allah zuwa tashi alkiyama har sai da manzo Allah ya ba mu labari ce wallahi ko tsuntsu ne yayi motsi a gaban mu za mu iya karban ilimi ne da abin da annabi ya gaya mana a mutum wannan irin wannan mutumi irin wannan mutumi ai wallahi mun yi kokari ba eh da muka tsaya cewa Abdullahi wa Rasuluhu ba mun yi kokari ai kan ka na ka kula da sara ko da abada arhu da sara fi nabihim wa kulli ma shi marhati wa takin wa su ila zati ma shi ne da yaku wa su ila qalbi ma shi da min idani ko muka cije muna cewa to mu dai abin da za mu iya faɗa launa sabal qadu ayatuhu fi zaman ayatuhu fi ayatihi ذات كلمة أما ضد هكا لم ينتهن لماذا يقول به حرصا علينا ولم نكتب ولم نجد ko yana cewa kai dai ne za ka fi magana akan manzo Allah ko bai ga ya masa da amanta alhul nasara bar abin da nasara suka yi da awar da manzo annabi Isa kuma ka kyautata a cikin abin da ka so a shi ya ko idan idan kun tafi إذا قلت عبد الله سيد كلبه لتنسب له ما شئت إن كان باو الله لي شو جباها لك الله دنجنا وتصومي كذا كتقول الظلم فاوا كذا كتقول الكافر شم إذا كفلاني ما تكون خير نعم ومن تكبر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والكاتب لما سبق لا تنسى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه والسهال الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين